بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha hudu ga watan rabi'u jimadar ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da biyar ga watan sha daya miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid na sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke bin sharhin fathul majid na al'allama abdulrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisinmu na talatin a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun shiga babi na uku babu man haƙaƙa tauhida da kalal jannata bi gairi hisab babun da yake bayani akan duk wanda ya tabbatar da tauhidi to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba mun karanta fadin Allah ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin lalle annabi ibrahim alaihi salam ya kasance jagora abin koyi kuma ya kasance mai tsantsar biyayya ga Allah madaukakin sarki mai kaucewa barna kuma bai zama daga cikin mushrikai ba inda a cikin sharhi mala yake cewa na dan samu tuntube wancan satin sai na ce wasafa ibrahimu bayan na ina maimaita da na saurara sai na ji ina cewa wasafa ibrahimu kuskure ne in muka dauki ibrahim shine maf'ulun bihi Allahu wanda aka shafe shi kuma ko kuma Allahu wanda shine fa'il din sai zama wasafa ibrahima ma'ana Allah ta'ala ya wasafa ya sufanta annabi Ibrahim in kuma mun karanta shi da mabani lil majhul yayi daidai zamu iya cewa wusifa ibrahimu anan in muka ce wusifa kalmar wusifan mabani lil majhul to zai zama ibrahimu wannan ba matsala amma da nazo karantawa dai duk guda biyun na faɗa amma wancan sai na ce wasafa ibrahimu maimakon ibrahima da Allah sai a sai a kiyaye insha Allah wasafa ibrahima in muka dauki Allah ya sufanta ibrahim in kuma muka ɗauki wusifa ibrahim an sufanta ibrahim sai zama karatun daidai yake ibrahim ma'ana an sufanta annabi ibrahim da waɗannan sufofi ko kuma allah ya sufanta annabi ibrahim da waɗannan sufofi waɗanda su ne gaya wato makura wajen tabbatar da tauhidi na farko allah ta'ala ya sufanta shi da umma na biyu allah ta'ala ya sufanta shi da qanitan allah ya sufanta shi da qanit sannan Allah ta'ala ya sufanta shi da hanif sannan Allah ta'ala ya sufanta shi da annahu ma kana minal mushrikin to a karkashin nan akwai maganar ibn al-qayyim wanda ita ma mun karanta ta mai dan tsayi wanda da yake sake fito mana da ma'anar waɗannan sufofi guda hudu da Allah ta'ala ya sufanta annabi Ibrahim da shi har da ma sufa ta biyar shakiran li'an'umi ijtabahu wahdahu ila siratin mustaqim akwai sufa ta biyar ko kuma ainihin wato in muka ce umma sai zama umma akwai al'imam akwai al'umma to mala ya bambanta mana tsakanin wa ake nufi da al'imam wa ake nufi da umma in aka ce umma yana da bambanci da wato al'imam wanda duk mun karanta bambancin satin da ya gabata sannan Allah ta'ala ya sufanta shi da shakiran li'an umihi Allah wato ya sufanta annabi Ibrahim da cewa mai godiya ne bisa ga ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya ni'imta shi da su wanda anan muka ce ashkuru lin ni'ami wato godiya akan ni'imomi da Allah ya yi maka yana kan yana buƙatar rukunai guda uku rukuni na farko a al-iqraru bin ni'ima kama yadda cewa Allah ya maka ni'ima din da kuma jingina ni'imar zuwa ga wanda ya maka ita sannan da sarrafa wannan ni'imar cikin neman yardar Allah madaukakin sarki da kuma yin aiki tukuru cikin abin da yake wajaba da haka da wannan ne bawa yake zama shakiran in bai cika waɗannan sharuɗan ba to ba zai zama shakir ba da haka abin nufi dai annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya yabe shi da sufofi guda hudu dukkaninsu suna komawa zuwa ga ilimi aiki da abin da ke wajabta hakan da karantarwa da kuma yada addini fa'adal kamalu kullihi ilal ilm sai kamala ta koma gaba ɗaya zuwa ga ilimi da aiki bi mujibihi da abin da ke wajabta yin aikin wa da'awati alkhalqi ilai da kuma kiran halitta zuwa ga zuwa gare shi cikin sufofin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce walam yakum minal mushrikin faƙad faraƙal mushiriki na bilƙalbi wal lisani wal arkan wato a nan ma sai muka ce ya rarrabe mushirikai wato ya bambanta ne faraƙal mushiriki na ya rabu da mushirikai ya bambanta da su ne bilƙalbi a zuciya wal lisani da harshe wal arkan da kuma ainihin gaɓoɓi dukkanin annabi ibrahim ta kowace fuska bai yi kama da mushirikai ba a abin da ya kudurce a zuciyarsa yana da bambanci da su a abin da yake furtawa akan harshensa ba irinsu ba ne abin da gaɓoɓinsa ke aikatawa ba irin abin da gaɓoɓin mushirikai suke aikatawa ba ne wa an kara ma kanu alaihi mina shirki kamar yadda annabi ibrahim wato ya yi inkarin abin da suke kansa na shirka sada a cikin ayar akwai ayar da na karanta ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan walakin kana hanifan musliman ko wa ma kana minal mushrikina haka shine daidai ayar ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina sai na ce walam yaku minal mushrikin duk da na saurari karatun na dan ji wannan tuntuban wa ma kana minal mushrikin shine daidai insha Allah ina fata an bani an gane akwai gaba ta ƙarshe wadda ita ma da muka ce wa yu'adi man amila bihi wa ahabbahu wa ankara shirka wa abghadahu wa ba'dhum la ya'uddu tauhida nan shi ma akwai dan kuskure da na samu wa ba'dhum la ya'uddu tauhida ilman wasu daga cikin irin waɗannan ba sa lissafa tauhidi a matsayin ilimi wannan shi yasa daga wala yaltafitu ilaihi ko waiwayawa zuwa ga abin da ya shafi tauhidi baya yi lijahalihi bihi saboda yanda ya jahilci tauhidi wa adami mahabbatihi da yanda baya son tauhidi fallahu almusta'an da haka la ya'uddu ba la yu'addu ba kamar yanda muka karanta insha Allah wannan sune yan mulahazat din da na saurara cikin karatu insha Allah Allah ya sa mu dace zamu koma kan karatun muqalil muallif rahimahullahu ta'ala qultu yuwaddihu hadha qawluhu ta'ala kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'a abinda zai sake fito maka da wannan ma'anar ta game da annabin Allah Ibrahim shine fadin Allah ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun kyakkyawan abun koyi ya kasance a gare ku fi Ibrahim game da annabin Allah Ibrahim walladhina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi suratul mumtahina aya ta hudu ai ala dinihi ma'ana wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ala dinihi akan addininsa min ikhwanihi almursalina daga ƴan uwansa manzanni qala ibn jarir rahimahullahu ta'ala wannan shine fassarar da ibn jarir at-tabari imam al-mufassirin yayi game da fassarar wannan aya qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu suwaye wallazina ma'ahu ibnu jarir yace waɗanda suke tare da annabi Ibrahim akan addini da aqida iri guda daga ƴan uwansa manzanni da haka abin koyi ya kasance gare ku game da annabin Allah Ibrahim da annabawan da suke sun biyo bayansa idh qalu liqaumihim a lokacin da suke cewa mutanensu kaga abinda ake Allah yake hakaito mana abinda Allah ta'ala abinda annabin Allah Ibrahim alaihi salam ya ce wa mutanensa abinda annabawa su ma suka gaya wa mutanensu inna bura'u minkum kowane annabi cikin annaba ya gaya wa mutanensa mu kam bura'u minkum ba ruwanmu da ku ba mu ba ku mun barranta da ku wa mimma ta'buduna min dunillah ba ku ba har da dukkan abin da kuke bautawa ba Allah ba kafarna bikum mun kafurce da ku wa bada bainana wa bainakum al'adawa sannan kiyayya ta riga ta bayyana tsakaninmu da ku wal baghda'u da gaba abadan ta har abada hatta tuminu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah shi kadai wannan shine abinda annabi Ibrahim ya gaya wa mutanansa ba shi ba su ba su ba shi har sai sun yi imani da Allah shi kadai gaba ce wadda take bayyane da kiyayya tsakanin muminai da kafirai wannan gaba ce wadda take alwala wal bara in aka zo ba ruwanka da wanda ba mumini ba na fata an gane da haka gaba ce ta riga ta bayyana tsakaninmu da ku in kuka ga mun sassauta gaba ko mun janye mun daina ku mun daina gaba da ku har sai kun daina haɗa Allah da wani har sai kun daina cewa isa Allah ne ko kun daina cewa Allah uku ne ko kun daina ɗaukan haƙƙin Allah ku ba wani abin halitta sai kun yi haka illa ƙaula Ibrahim li abihi sai dai kawai faɗin annabi Ibrahim da ya ce wa mahaifinsa la'astaghfiran na laka ya ce zan nema maka gafara wa ma'amliku laka min Allah min shai amma fa ba na mallakar maka wani abu daga gurin Allah rabbana alaika tawakkalna ya ubangiji alaika tawakkalna gare ka muka dogara wa wa ilaika anabna kuma ya Allah zuwa gare ka muke mayar da al'amuranmu wa ilaikal masiru kuma makoma ranar tashin alkiyama zuwa gare ka take da aka abinda annabi ibrahim kawai yayi shine ya dai cewa mahaifinsa la astaghfiranna laka zan ci gaba da nema maka gafara a wata ruwaya malam unha matukar ba hana ni ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahim la'awahun halim Allah ta'ala ce istighfarin da ibrahim ya dinga nema wa mahaifinsa bai zama ba sai dan ya nema masa gafarar zuwa ga wani wa'adi wa'adaha iyahu da yayi masa alƙawari falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi yayin da ta bayyana ga annabi Ibrahim cewa mahaifinsa fa makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai annabin Allah Ibrahim ya barranta ya ainihin wato barranta da mahaifinsa haka wannan shine da haka illa qaula ibrahim anan ya nema masa gafara ne zuwa wani lokaci kafin har Allah madaukakin sarki yace bai dace ba ga muminai su dinga nema wa waɗanda ba muminai ba gafara ina fata an gane da haka annabi ibrahim shi ma sai ya daina bayan ya tabbata cewa mahaifinsa ba zai imani ba balma ya tafi akan ainihin wato kafirci har zuwa ƙarshen rayuwarsa da haka Allah madaukakin sarki ya hana annabi Ibrahim ci gaba da nema masa gafara suratul mumtahina aya ta hudu wa zakara ta'ala an kalilihi alaihi salam wato shi sa annabi Ibrahim ya ci rututa shi sa ake kiransa imamul hunafa ka duba babansa fa mahaifi duk da wasu suna ta kakkarewa suna cewa wai ba babansa bane amma wai kan dan uwan mahaifinsa ne ai kaza ne ai saboda an dauka cewa Allah madaukakin sarki yana da alaka da wani bil adama ba alakar bawa da da ainihin wato ubangijinsa ba alaƙar Allah da bayansa shine su bautata masa da zarar mutum ya gaza wannan wajibin to babu abinda kusancinsa da wani wani babba zai masa a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala cewa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin annabi ibrahim ya ce da babansa mahaifinsa azara atattakhidhu asnaman aliha wannan kaga ba inda zaka yi mahaifinsa ne haka Allah ta'ala ya ga dama haka Allah madaukakin sarki shi ke shiryar da wanda ya ga dama shi za aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka iya shiryar da wanda kake so ko kaga dama Allah ta'ala ne ke shiryar da wanda ya ga dama an gane ko da haka wannan babban aiki da annabi Ibrahim yayi to wannan yana nuna maka lalle annabi Ibrahim jagora ne wa zakara ta'ala an khalilihi annahu qala li abihi azara wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi yake cewa mahaifinsa azara wa a'tazilukum zan yi nesa da ku zan kaurace muku wa ma tad'una min dunillah da dukkan abin da kuke bautawa ba Allah ba wa ad'u rabbi ni kam zan bautawa ubangiji na ila qaulihi har zuwa inda annabi Ibrahim yace falamma atazala ko zuwa inda Allah yace falamma atazalahum a yayin da annabi Ibrahim ya kaurace musu wa ma ya'buduna min dunillah da abinda suke bautawa ba Allah ba wa habna lahu ishaqa wa yaquba Allah ta'ala yace sai muka yi masa kyakkyawar kyauta da baiwa sai muka bashi ishaqa shi kuma ishaq din sai ya haifa ya haifi yaqub wa kullan ja'alna nabiyan dukkanin su kuma mun sanya su su zama annabawa gashi shi annabi ɗansa Ibrahim ɗansa Ishaq annabi sannan jikansa Yaqub annabi sannan tattaba kunnansa Yusuf shi ma annabi kaga annabi dan annabi dan annabi dan annabi kenan suratu maryam aya ta 48 zuwa 49 fa hadha huwa taqiqut tauhid wannan fa shi ake nufi da tabbatar da tauhidi wai me ake nufi da tabbatar da tauhidi wa huwa albara'atu min ash-shirki shine fa kabarranta kabarrantar da kanka daga shirka wa ahlihi da masu shirka koda iyayenka ne koda wato iyayen gidanka ne na kasuwa ko na siyasa ko na abin nan in dai an zo alwala wal bara to ba za ka zama mai wato ingantacce kuma haƙiƙanin tauhidi ba sai ka barranta daga shirka da masu shirka in ka barrantar da kanka shine abinda annabi Ibrahim yayi ya zama imamul hunafa da aka sai ka barrantar da kanka mina shirki daga shirka wa ahlihi da masu shirka wa atizaluhum sai kuma kai nesantar da kanka da su ka kaurace musu babu wani abu na munafurci da zai sa ko wani abu na abin nan da zaka kusance su a'a zaka kaurace musu ne har ta bayyana kai daban su daban kai ga yanda kake su ga yanda suke wal kufru bihim da kuma kafirce musu wa adawatuhum da kuma adawa da su wa bughduhum da kuma kin su fallahu almusta'an qala almusannif rahimahullahu ta'ala fi hadhihi alaya almusannif rahimahullah game da wannan aya yace inna ibrahima kana umma lalle annabi ibrahim ya kasance umma jagora li alla yastawhisha saliku dariqi min qillati salikin Allah ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim shi shi kadai amma ba fa taron jama'a mabiya ne da shi ba aka ce masa umma shi kadai ne amma Allah yake kiransa umma ashe in mutum yana kan daidai ko shi shi kadai ne umma ne na fata gane in dai mutum yana kan tafarkin daidai to ko da shi shi kadai ne ko wasu yan tsararu ne wannan bai canza musu suna daga umma domin ga annabin Allah Ibrahim shi kadai Allah ya dinga kiransa da umma dan kada waɗanda suke shiga tafarki irin na annabi Ibrahim su kidime min qillatis salikina saboda karancin masu shiga cikin wannan hanyar karancin masu tauhidi bai sa ka samu kanka cikin rudu ko ka kidime ka dinga ganin kamar ba za ku iya zama al'umma ba matukar kuna kan tafarki na daidai matukar kuna kan tauhidi to lalle ku sani cewa ku al'umma ne ko da ku ba ku da yawa domin ga annabi Ibrahim shi kadai ne amma Allah ya kira shi da umma Allah ya kira annabi Ibrahim umma li Allah yastauhisha saliku dariqi wai dan kada wanda zai shiga wannan tafarki na tauhidi ya samu damuwa ko ya samu rashin nutsuwa ko ya rude min qillatis salikina saboda karancin masu shiga cikin hanyar qanitan lillah Allah ta'ala ya ambaci annabi Ibrahim da qanitan lillah ay la lil muluki wa la lit tujjaril mutrafin annabi Ibrahim mai tsantsar biyayya ne ga Allah ba ga masu mulki ba mai tsantsar biyayya ga Allah ne ba ga ƴan kasuwa majiya dadi ba qanitan lillah ka gane wannan ita ma wata sifa ce ta yabo ga annabi Ibrahim bai akwai wanda shi yana nan qanitan lil muluk akwai wanda qanitan litujjar akwai wanda gaba ɗaya yana tsantsar biyayya ne ga mai mulki yana tsantsar biyayya ne ga ubangidansa na siyasa ko da akan kuskure ubangidansa yake shi ma ba zai canza ba zai tafi akan kuskuren saboda yana tsantsar biyayya ne wa mai gidansa yana tsantsar biyayya ne ga mai gidansa na kasuwa yana tsantsar biyayya ne ainihin wato ga shugabansa na ofis to shi annabi Ibrahim sai Allah ya yabe shi da wata sifa cewa shi qanitan ne lillah a lokacin da wani shi kuma yake zamantowa qanitan lil muluk ko qanitan lit tujjar hanifan ay la yamilu yaminan wala shimalan annabi Ibrahim alaihi salam baya karkacewa yayi dama yayi hagu ka fi'ilul ulama'il maftunin kaman yanda dai aikin malamai da aka fitine su suke yi kaga malami ya ki tsayawa akan tafarki guda ɗaya yayi nan yayi nan duk kokari yake shi wai sai ya dadada wa wasu rukunin mutane kokari yake sai ya dadada wa wasu masu mulki sai ya dadada wa su wani to shi sa sai ganshi yau kanan sai ganshi nan shi so yake kowa ya zama nasa da haka sai ka same shi yana tare da waɗannan yana muzabzabi na bai na zalik to shi ne sai annabi Allah ta'ala ya yaba annabi Ibrahim cewa shi sak ne a tsaye yake baya bankaura baya kadawa dama kuma ka ganshi ya kada hagu a tsaye yake cak yana tafiya akan tafarki duk tafarkin da ba na daidai bane annabi Ibrahim ya kauce masa shi sa sai malam ya bada misali ce ka fi'ilil ulama'il maftunin kamar da yadda kake ganin malaman da aka fitine su da san duniya malaman da aka fitine su da san kusantar masu mulki malaman da aka fitine su da san tara mabiya da magoya baya to zaka same su ba su iya yin irin yadda annabi Ibrahim yayi hanifan ba sa iya yi za ka same su suna ta bubbugawa su yi nan su yi nan yau ya faɗi kaza gobe ya canza ka ganshi da suwa na jibi ka ganshi da suwa ne ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين ولم يكن من المشركين الله يجي النبي إبراهيم bai zama daga cikin masu wato masu shirka ba kaga khilafan wannan ya bambanta annabi Ibrahim liman kathara sawadahum ga wanda ya yawaita jama'ar su ko kasura sawaduhum ga mutanen da yawan su wato wato jama'ar su ta yawa waza'ama annahu minal minal muslimina kuma mutum yake riya cewa yana cikin musulmai an gane ko shi annabi ibrahim lam yaku minal mushrikina kaga anan ma sai zama ya bambanta liman kathara sawadahum ga wayanda ya yawaita jama'ar su jama'ar su za a gansu suna nan da yawa amma babu tauhidi waza'ama annahu minal muslimina intaha وقد روى ابن abi hatim ibn abi hatim ya ruwaito hadisi an ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wajen fadin Allah ta'ala inna ibrahima kana umma ala al-islam wa lam yakun fi zamanihi ahadun ala al-islam ghayru da Allah yace inna ibrahima kana umma lalle annabi ibrahim al-umma ne ai ala al-islam ana nufin shi kadai gayya ne akan musulunci wa lam yakun fi zamanihi ahadun alal islam gairu a zamaninsa babu wani mutum ko da guda ɗaya da yake kan musulunci sai shi kadai amma Allah ya kira shi umma shi kadai ne fa ya dinga gwagwarmaya suka zama so biyu suka zama so uku suka zama kaza yayi tayi yana ta wayar da kai a aibata shi a zage shi ayi maza kaza ayi maza kaza haka ya kafe har ya samu adadin da Allah ta'ala ya kaddara ya samu amma lokacin da ya bayyana shi kadai ne musulmi qultu shi sa Allah ta'ala ya ce inna ibrahima kana umma wannan fassara daga ibnu abbas kenan qultu wala munafata baina hadha wa baina ma taqaddam malai yake cewa amma babu cin karo tsakanin wannan magana da abin da ya gabata na bayani min annahu kana imaman yuqtada bihi fil khair na cewa shi annabi ibrahim jagora ne da ake koyi da shi wajen alkhairi qala al musannif rahimahullah wa qala ta'ala walladhina hum walladhina hum bi rabbihim la yushrikun cikin ayoyin da malam yayin shimfadar wannan babi da so akwai wannan aya da ta zo ainihin wato cikin suratul mu'minun aya ta 59 Allah ta'ala ce walladhina hum da waɗanda su bi rabbihim game da ubangijinsu la yushriku na ba sa shirka ashe yabo ne a ce baka shirka wallazina hum da waɗanda su bi rabbihim game da ubangijinsu la yushriku na ba sa shirka ka duba lamba ta ɗaya fi qurratul uyun qala al-imad ibn kathir al-imad ibn kathir rahimahullah yace ma ihsanihim wa amalihim as-salih wai والذين هم بربهم لا يشركون sai ke cewa sufa muminai ma ihsanihim duk da kyautatawarsu wa amalihim salih duk da kyakkyawan aiki da suke na kwarai mushfiquna min Allah wallahi a tsorace suke game da Allah mutum yana sallah ma yana tsorace game da Allah yana aikin alkhairi yana aikin da'a amma tsorace yake da Allah sai yake cewa mushfiquna min Allah a tsorace suke game da Allah wa khaifuna wajiluna min mukrahim bihim wato a firgice suke a cikin tsoro suke game da wato suna tsoron wani abin ki zai iya samu zai iya samun su kama qala al-hasan al-basri kamar yanda malam hasan al-basri ke cewa al-muminu inda ake gane mumini shine man jama'a ihsanan wa shafaqan wanda ya haɗa kyakkyawan aiki da tsoro ga kyakkyawan aiki yana yi kuma a tsorace ki an karɓa ko ba karɓa ba yana cikin tsoro wal munafiqu shi ko munafiki man jama'a isa'atan wa amnan shine wanda ya haɗa saban Allah sannan da nutsuwa ma'ana yana da aminci baya jin cewa Allah zai saukar da wani bala'i Allah zai jarabce shi da kaza kuma sabansa kawai yake ta yi gaba gadi baya jin wani abu a lokacin da mumini yana masallaci yana sallah ma tsorace yake game da Allah a lokacin da mutum yake wani aikin kirki amma a tsorace yake game da Allah a lokacin da shi kuma munafiki yana yin katobara yana yin ta'asa yana yin aiki mara kyau a kuma lokacin yana jin babu matsala to wannan da nan wannan ma'aunin ake gane mumini ake gane munafiki shi yasa Allah ya ce walladina hum bi rabbihim la yushrikun ayyu'minuna bi ayati llahi al-kauniyya sune waɗanda suke yin imani da ayoyin Allah kauniyya wa shar'iyya da ayatul lahi shar'iyya liqaulihi ta'ala am maryam saboda fadin Allah ta'ala game da nana maryam wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitina Allah ta'ala ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha ta gaskata game da kalmomin Ubangijinta, wa kutubihi ta gaskata game da littattafan Ubangijinta wa kanad min alƙanitina, amma fa duk da haka tana daga cikin masu tsoro, tana daga cikin masu ainihin alƙanitin kunuti, ai aikanad ma'anna ma kana fa huwa min ƙadarin lahi wa ƙaza'i, wa ma shara'ahu Allah in kana amran fa huwa ma yuhibbuhu Allah wa yarda, wa in kana nahayan fa huwa ma yakrahuhu wa ya'ba. wa in kana khairan fa huwa haqqun duk da cewa ai ta tabbatar annama kana duk abin da ya faru ko ya kasance fa huwa min qadarillahi wannan kaddara ce daga Allah wa qada'ihi da hukunci daga Allah wa ma shara'ahu Allah duk abin da Allah ya shar'anta in kana amran in umarni ne na ayi fa huwa ma yuhibbuhu Allah to wannan abin shine abin da Allah yake so wa yardahu kuma shine abin da Allah ya yarda da shi wa in kana nahayan idan ku abinda Allah ya yi umarni hani ne cewa kar a yi fa huwa ma ya karahu shine abinda Allah baya so wa ya abahu kuma ya ƙi shi wa in kana khairan idan ku abinda Allah ya yi umarnin da shin in alheri ne fa huwa haqqun wannan shine abinda ya cancanta shine gaskiya ashar wasafa almu'minina as-sabiqina ila al-janna Allah maɗaukakin sarki ya sufanta muminan da suke tsere zuwa shiga aljanna fa'asna alaihim sai Allah ya yabe su bis sifat da wasu sufofi allati a azamuha wadda sufa mafi girma da Allah ya siffanta masu rige-rige da tseren zuwa aljanna annahum bi rabbihim la yushrikuna sifar da tafi girma shine Allah ya ce ba sa shirka annahum su wa'annan da suke tsere wajen su ga sun samu aljannar Allah bi rabbihim suna da wani wato wata ɗabi'a da wata al'ada suna da wani aiki mai kyau shine bi rabbihim la yushrikuna ba sa shirka game da ubangiji ولما كان المرء قد يعرض له ما يقده في islami duk da cewa mutum yakan kasance wasu abubuwa da za su ƙwarzani musuluncinsa sukan bujiro masa min shirkin jali na shirka bayyananniya au khafiyyin ko koyayyen shirka na fa zalika anhum amma duk da haka Allah ya kore daga waɗannan mu'minan yace wato wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna waɗanda suke game da ubangijinsu ba sa yin shirka kenan ba sa yin shirka bayyananniya ba sa yin shirka boyayya wannan duk Allah ya kore waɗannan shirkokin daga gare su wa hadha huwa taqiqut tauhid wannan shine tabbatar da tauhidi allazi hasunat bihi a'maluhum wanda ayyukan bayi suna ingantuwa ne su kyau da shi wa kamulat kuma aikin bayi yana kammala ne in akwai tauhidi wa nafa'athum sannan aikin bayi yana amfanar su in a cikin kunshin aikin su akwai tauhidi qultu sai nace qauluhu fadin sa hasunat wa kamulat hadha bi'tibari salamatihim min ash-shirki wannan an yi la'akari da kubutar su daga shirka al-asgari karama wa amma shirkul akbar amma babbar shirka fala yuqalu fi tarkihi zalika a wajen barinta ba a faɗin haka fatadabbar ka gane wannan ka lura da wannan karamar shirka suka bari saboda sun kubuta daga karamar shirka shi yasa aka ce hasunad wa kamulat aikin su ya gama kyau ya gama kammala amma ba a faɗin haka a babbar shirka walau qala sharihu sahad lakana aqwam da dai mai sharhin wannan littafi na fatawul majid wajen hasunat ɗin ya ce sahat lakana aqwamu da magana ta fi kyau ya ce wato hasunat wato tabbatar da tauhidi shine allazina allazi sahat bihi a'malum tauhidi shine wanda aikin su yake inganta da shi haka zai fi kyau ala ibn kathirin والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون مع الله غيره me ake nufi da waɗanda ba sa shirka game da ubangijinsu ai waɗanda ba su bauta wa wani ubangiji tare da shi bal yuwahhidunahu suna ta Allah da bauta wa ya'lamuna annahu suna da masaniyar cewa shi Allah la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi ahadun shi kadai samadun ubangijin nufi da bukatu lam yattakhidh sahibatan bai riki mata ba wala waladan bai riƙi ɗa ba wa annahu la nadhira lahu kuma Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya ba shi da kini ka duba lamba ta biyu fi qurratul uyun fatarku shirki barin shirka yatadammanu kamalat tauhidi yana kunsar cikar tauhidi wa ma'rifatihi yana kunsar sanin tauhidi alal haqiqati bisa zance na haqiqa wa mahabbatihi da ƙaunar tauhidi wa ƙabulihi da karɓar tauhidi wa da'awati ilaihi da kuma kira zuwa gare shi kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce qul ka ce ma umirtu an a'budallah an umarce ni ne kawai da na bauta wa Allah wala ushrika bihi kada in shirka da shi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab ilaihi addu'u zuwa gare shi ne addu'u nake kira wa ilaihi ma'ab kuma zuwa gare shi ne makoma take suratul ra'd aya ta 36 wa tadammanat hadhihi al-ayatu in ka kula da wannan aya aya ce wadda ta kunshi kamalat tauhidi cikar tauhidi wa tahqiqihi da kuma tabbatar da tauhidi wa billahi tawfiq قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب أي أي أي أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدكت قال فما س- فماذا صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو همة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوردت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فإذا فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين سهبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فتقدم أكاشة بن, أكاشة بن مهسن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشة وانا حديثا عن كربوش دقى حسين ابن عبد الرحمن Hussein bin Abdurrahman yake cewa kuntu inda Sa'id bin Jubair yace wata rana ina wajen Sa'id ibn Jubair wata rana ina wajen Sa'id ibn Jubair kuntu inda Sa'id ibn Jubair yace ina wajen Sa'id ibn Jubair faqala sai yace ayyukum ra'al kawkaba alladhin qadda al-bariha a cikin kuwa ya ga tauraron da ya fado jiya. Fakultu sai na ce ana ce nima lokacin da wannan tauraron ya fado daga sama na gan shi. Sun makultu sannan sai na yi maza na ce, amma inni lam a kumfe salatin, amma fa lokacin da na ga tauraron ya fado ba a cikin sallah nake ba domin abin ya faru ana sallah. Dan kara ɗauka ina sallah, a lokacin ban shiga cikin sallah ba ko kuma ba a sallah naga wato ba a sallah ba na cikin sallah lokacin da naga tauraron ya faɗo daga sama walakin ni ludiktu sai dai lokacin ni kunama ta harbe ni qala fa madha sana'ata yace da kunama ta harbe ka me kai me ka aikata qultu irtaqaitu sai yace nayi ruqya ma'ana nayi tofi a gurin qala fa ma hamalaka ala zalik yace mecece hujjarka ta yin tofi in kunama ta ciji mutum waye sanar da kai cewa tofi ake qultu sai nace hadithun haddathanahu sha'bi sai nace akar makallahu ina da wani hadisi wanda imamu sha'bi ya karantar da mu ya zantar da mu shi qala wa ma haddathakum sa'id bin jubair yake tambaya husain bin abdurrahman yace menene abinda imamu sha'bi ya karantar da ku قلت سينتي حدثنا عن بريدة بن الحصيب أي zantar da mu wani hadisi da ya ruwaito shi daga Buraida ibn al-Husayb annahu qala Buraida yake cewa la ruqyata illa min aynin aw humma ba a yin ruqya ba a yin tofi sai dai idan kambun baka ko kambun ido ko kuma cizon abu mai dafi kamar kunama ko maciji qala sai sa'id bin jubair yake cewa qad ahsana man intaha ila ma sami'a duk wanda ya tsaya iya abin da ya ji ya kyauta walakin sai dai haddatha ibn abbas ni kuma barin ga ma abdullahi dan abbas ya zantar da mu hadisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace uridat alayya al'umamu an bujiro min da al'ummomi fara'aitun nabiya sai na ga wani annabin wa ma'ahun rahadu tare da shi da wasu ‘yan tsirarin mutane mutane ne waɗanda suke arrahat an gane ko yace sai na ga wani annabin da shi da ‘yan mutane kaɗan waɗanda ba su kai goma ba wannabiya wani annabin wa ma'ahun rajul yana tare da mutum ɗaya tak warrajulan ko mutum biyu wannabiya wani annabin walaisa ma'ahu ahad ba kowa tare da shi rufi ali sawadu nazim sai aka ɗago min ko aka nuna min wata jama'a mai girma mai yawa fazanantu annahum ummati manzan Allah ya ce sai na yi tsammanin waɗannan jama'ar da na gani masu tarin yawa al'ummata ne faƙilali sai aka ce da ni haza Musa wa ƙaumuhu aka ce wannan ai annabi Musa kenan da shi da jama'arsa fa nazartu manzo Allah ya ce na kuma dubawa fa idza sawadun azim sai na sake ganin wata jama'ar mai girma mai yawa faƙilali sai aka ce hadhihi ummatuk sai aka ce da ni wannan ita ce al'ummarka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab a tare da su akwai mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba sun mana haza sai manzan Allah ya tashi fadakala manzilahu sai shiga gida fakadan nasu sai sahabbai suka ci gaba da tattaunawa fi ula'ika game da waɗannan mutanen wayo su waye waɗanda suke da wannan sifar wanda annabi ya ce za su shiga aljanna ba hisabi ba kuma azaba faƙala ba'aduhum wani daga cikin sahabbai da ake tattaunawar sai ya faɗi fahimtarsa sai ya ce sai yake cewa fala'allahumul ladina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wataƙila waɗanda suka yi rayuwa suka yi abota da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wataƙila sahabbai ne su ne waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi babu azaba wa qala ba'dhum wani daga cikin sahabbai sai ce fala allahumul ladina wulidu fil islam ni fa ina ganin waɗanda aka haife su ne a musulunci walam yushriku billahi shay'an ba su taɓa yi wa Allah shirka ba su ba musulunta suka yi ba a'a an haife su ne a cikin musulunci ina ganin su ne waɗanda Allah zai ba su aljanna ba hisabi ba azaba ina fata an gane kaga da da da amsar haka take to kaga da sai mu ce alhamdulillah mu ma mun shigo ciki ko alladina wulidu fil islam to wannan kamar fahimta su ce annabi dai ya ce musu bayan ya gama musu wannan bayanin sai ya ce musu wannan ita ce al'umma ta aka nuna min al'umma mutane masu yawa aka ce al'umma ka ce kuma a cikin su akwai wasu yan ajin tubarkalla su dubu saba'in ne za su shiga aljanna ko duba fayil ɗinsu ba za a yi ba to annabi yana faɗar irin iyanan sai ya tashi ya shiga gida kaga an bar an bar topic kenan annabi ya bar topic da aka da ya shiga gida sai ake ta tattauna to wayannan mutanen da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba su waye wani cikin sahabbai yace ina ganin sahabbai ne wani cikin sahabbai yace a ina ganin wayanda ba su taba shirka ba su a musulunci aka haife su wa zakaru ashiya sun ambaci abubuwa da dama suna cikin wannan tattaunawa fa kharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fa akhbaruhu sai suka bashi labari suka ce ya ma'aikin Allah ai ka sa hakuri muka ai kana shiga gida mu kuma sai muka ci gaba da tattaunawa innan da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba wai su waye su to kaji dai su wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga su kamar haka humul ladina la yastarquna wala yaktawuna wala yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne waɗanda la yastarquna ba sa neman ai musu ruqya wala yaktawuna ba sa yin sakiya ko lalas wala yatadayyaruna ba sa yin camfi wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijinsu kadai suka dogara wannan ita ce sufarsu humul ladina la yastarquna ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون sune wa'anda la yastarquna ba sa kai kansu asibiti ba sa zuwa neman magani ba sa neman magani ba sa ce a yi musu rukuya suna jin jikin ba daɗi su ce a yi musu rukuya ba sa nema a yi musu rukuya idan maruru ya fito musu ba sa zuwa su ce a fasa a matse a sa a yi dressing shi ne layak tauna ba sa zuwa a yi musu sakiya ko a yi musu lalas sai dai in ciwo ne wanda ake wa lalas ɗin shi karan kansa ya warke wala ya ta ɗayyaru na ba sa canfi abu kaza ya faru su ce ai dama kaza ba sa canfi wa ala rabbihim yatawakkaluna sufar su ta karshe ga ubangijin su kadai suka dogara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama wannan bayanin faqama ukashatu bin mihsan sai wani sahabi da ake kira ukashatu bin mihsan sai ya miƙe tsaye faqala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah ud'u Allah an yaj'alani minhum yace ya ma'aikin Allah roƙar min Allah ya sa ni a cikinsu. Faƙal, ƙala, manzala ce, an ta minhum ukasha kana cikinsu, ka shiga. An gane ko? Yanzu ukasha shi ya shiga ciki da nassi daga manzan Allah, daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in banda ukasha sauran sai dai wanda ya cika wannan requirement ɗin an je lahira a ce shiga. amma ukasha tun a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa cewa yana cikin wayanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba sun maƙama rajulun wani mutum shi ma sai ya tashi cikin sahabbai akhar daban faƙala sai ce udu Allah an ya ja'alani minhum ya ma'aikin Allah ni ma roƙan mun Allah ya sa ni a cikin su faƙala sai manzo Allah ya ce sabaqaka biha ukasha yace slot ɗaya ne aka bani kuma ukasha ya riga ka an ba annabi sallallahu alaihi wasallam slot guda daya cewa ya ba wanda yake so sai okashe ya roka yana roka yace gashi ce ka shiga ciki wani ya tashi yace to ya makin Allah ni ma ina son a sa ni cikin waɗannan yace sabaka ka biya okasha yanzu sai dai ka dage kuma kai aiki tukuru kila ka cika waɗannan sufofin ka samu wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a hadisi mai lamba ta 5705 da 5752 da 5811 da 6541 6542 haka Imam Muslim hadisi na 2016 2018 2020 wal lafzu li Muslim wannan lafazin ma da muka karanta lafazin Imam Muslim ne sharh sharhin wannan hadithi haka za auradahu al-musannif ghayra ma'zuwin haka ainihin wato al-musannif mawallafin littafin al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab haka ya kawo hadisin ghayra ma'zuwin ba tare da ya kawo cikakken isnadin sa ba wa qad rawahu al-bukhari Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisin mukhtasaran wa mutawwalan a wani gurin ya kawo shi a takaice wani gurin kuma ya kawo shi dogon sa wa Muslim haka Imam Muslim wal lafzu lahu lafzin da muka karanta ma yanzu lafazin Muslim ne wa Tirmidhi wa Nasa'i da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i qauluhu an Husayn fadin sa da yace wannan hadisi an ruwaice shi ne an Husayn bin Abdurrahman wa huwa sulami shine Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami an gane ko yawa wannan abdurrahman hussein bin abdurrahman sulami al-sulami al-harithi min tabi'i tabi'in yana daga cikin atba'u tabi'in yana cikin tabi'u tabi'in an sha'abi kuma yayo ruwaya daga imamu sha'abi abul huzail ana masa alkunya da abul huzail al-kufi mutumin kufa thiqatun thiqa ne malaman hadisi sun wasaka shi mata sanata 60 wa 30 wa mi'a wannan Abdul Hussein bin Abdurrahman Sulami ya rasu ne a shekara ta 136 walahu 93 sana yana da shekara 93 a duniya wa Sa'id ibn Jubair shi kuma ya ce shi Hussein bin Abdurrahman ya ce wata rana yana wajen Sa'id bin Jubair wane ne Sa'id bin Jubair sai yake cewa huwa al-imamul faqih shine wani jagora wani bujumin malami min jillati ashabi bin Abbas yana daga cikin manya-manyan almajiran Abdullahi dan Abbas riwayatu an Aisha yana da riwaya da ya samo daga nana Aisha wa Abi Musa da Abi Musa mursala in dai kaji wato sa'id bin jubair ya yo ruwaya daga aisha da abi musa al-ash'ari ruwaya ce mursala wa huwa kufiyun mutumin kufa ne maula li bani sa'asadin wato bararren bawa ne ko kuma maula ne na bani asad kutila sa'id bin jubair an kashe shi baina yadayil hajjaj a gaban hajjaj bin yusuf al-thaqafi sanata 95 a shekara ta 95 walam yukmal al-50 bai ma cika shekara 50 ba a duniya lokaci yayi to mun ji tarjamar wayannan manyan malamai guda biyu Hussein ibn Abdurrahman da Sa'id ibn Jubair rahimahumullahu jami'an insha Allah sai mu tashi kaulu in qadda abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya kuma ba mu ikon kauce mata fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh